أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باب من تبع جنازة فلا قل عن يشوى من جنازة babu man bama li janazati yahudiyyin wannan babu yana magana akan ba kai ba a ba shi ke bane muna mutum ce wannan hadisi na yi cikin wannan babu ba komai an samu dogancin musu babu man tafi a janazatan kala ya kawo hatta tuba a an manakibin rijali fa'in ƙada umar bilkiyar wannan babu yana magana kan wanda ya bi janaza ya raka janaza ba zai zauna ba hatta tuza'a har sai an ajiye ta aka ce mana an ajiye ta an sauke ta daga kafaɗin masu ɗauka a ajiye ƙasa ko kuma hatta tuza'a fil lahdi har sai an ajiye ta a cikin kabari to wannan babi kenan sannan fa'in da in ma ya zauna wanda aka ce falaƙud ɗin in ya zauna to umarar miliki ya bi a umarce shi a yi mai umarni ya tashi saboda sunansa tsayuwa shi ne tashi miƙewa to in ya zauna ma umar miliki ya bi to a nan akwai bambanci na nusa wuta mu nusa wannan haddasa na ahmadu bin yunusa riwaya abu dubni yunusa tana cikin wannan babin ne ku kuma tana cikin wancan babin ne na baya
حدثنا مسلم نعم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا
حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة وإذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد hatta tuda'a wannan hadisi muslim ibn ibrahim ya zantar da mu al-usdi kenan qala ya hadathana hisham yace hisham ya zantar da mu shine ad-dastawari qala ya hadathana yahya yace yahya ya zantar da mu shine yahya ibn abi kathir ya zantar da mu an abi salama ya karbo daga abi salama tabbata rahman an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya karbo daga abu sa'id al-khudri yadda Allah tabbata gare shi abinda abu sa'id al-khudri yadda Allah tabbata gare shi yace shi kuma ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan abin da zai fadi daga manzo Allah ya ce qala abinda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace idza ra'aytumul janazata faqumu idan kun ga janaza to faqumu ku tashi miki da kun ga janaza za a wuce da ita ko kun hangota ko an wuce kusa da ku farƙumu ku tashi miki tsaye kamar tabi a haɓa da ya ƙa'uta ta tuba shi ko wanda raka ta yake yi kaga shi bambanci shi ke nan da wanda shi shuɗewa aka yi da janazar kusa da shi ko hangowa ya yana da bambanci da wanda shi raka janazar yana tafiya tare da janazar shi ne man tafiya to shi kuma fada ya karɓo da hatta tuba a shi da na tsaye yake kaga za a ce mashi ya tashi ba to yanzu me za a ce da shi za a ce to shi kar ya zauna sai an ajiye jinaza ma'ana an ajiye ta ƙasa daga kafaɗin masu ɗauka kada ya zauna sai an ajiye ta ƙasa daga kafaɗin masu ɗauka ko kuma an sa ta a cikin lahadi shi ne hatta tu za a fi lahadi a sai an sa ta a cikin kabari to sannan ka iya zaunawa don haka kaga in an je makabarta in an je makabarta ana isa makabarta za a ajiye watan makara ana saurara a yadda wata abin da ya shafi ginin kamari wataƙila lokacin da aka je ba a gama ginin kamari ba to a wannan lokacin kaga wanda suka ɗauko a ka sun ajiye ƙasa in sun ajiye ƙasa to shi kenan yanzu kowa ya iya zaunawa duk da dai mun ji matsayin shi tsayuwar da zaunawar mutum ya tsaya kai ya zauna hatta tuba to wannan mun san matsayin shi me matsayin shi wasu daga malamai sun ce zaɓin ka ne kai kai kana da zaɓin ka gada ma ka ci gaba da zama tsaye har a gama bisu in ka ga dama ka zauna kana da dama don wasu ma suna ganin shi wannan miƙewa an yi nusa shi an yi nusa shi to ala ya ci hala dai wasu na gani kuma ba a yi nusa ta shi
babu man kama li janazati yahudiyyin babu man kama li janazati yahudiyyin wannan babu yana magana akan hukuncin tashi saboda janazar da yahudi yau muna ta jin janaza janaza ana jin duk ta musulmi ce in an ga janazar musulmi a miƙe tsaye to yau ba ta musulmin kaɗai ba in ma an ga janazar da yahudi a miƙe tsaye kamar yadda imam bukhari ya saba duk mas'alar da adda khilaf in ya tashi mata tarjama sai mata tarjama mutlakar tarjama ma'ana wawaice bai cewa ana yi saboda la'akari da wanda ke cewa ba a yi bai cewa ba a yi saboda la'akari da masu cewa an yi don haka sai ba sai tsaya tsakiya e duk yadda ka gada maka hango ta in ka gada maka hango ana yi don dalilan ana yi in ka gada maka hango ba a yi don dalilan ba a yi to duk matsalar da adda khilafa yawanci ba bukhari in ya zo haka yake mata tarjama sai ce babu man ba wani janazati yahudiyya wannan babu yana magana akan wanda ya tashi li janazata saboda wucewar janazar da ya gude
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن بن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقمنا به وقمنا به يجب فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا وأن حديث معاذ بن فضالة ومعاذ بن فضالة بالفتح يا زمت دموجي من البخاري قال يتي حدثنا هشام يتي هشام يا زمت الدمو الدستوائي أن يحيى شيكم يا كربو دقا يبني أبي كثير an ubaidillah ibn kisam shi kuma ya karbo daga ubaidillah ibn kisam an jabir ibn abdullah shi kuma ya karbo daga jabir ko ya ji daga jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qala idan la tabbata ga dan duba qala mun dai ji jabir har har rasul mahaifinsa mun ji can hadisan su gabata baya marrabina ya ji hada ne shi mahaifin jabir ibn abdullah shi abdullahi ne nan tana ya shahada ne a hudu wanda wanda jabirin ya zo ya buɗe shi ya buɗe fuskarsa aka dakatar da shi na jin karatun sati biyu ne da suka gabata kaga shi sahabi babansa sahabi don haka ake cewa radiyallahu anhu kuma Allah ya jada ɗan da uban jabiru kenan da baban shi ƙala ce marrabina janazato wata janaza ta shuɗe da mu faƙara lahar nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mun ba Allah sallallahu ta'ala sallam sai ni ke tsaye hukumna sai muka miƙe bihi da sababin miƙe shi in kuma sun hukumna ma'a muka miƙe tare da shi ko muka miƙe bihi da sababin miƙewar shi ai bi sababi kiyami da sababin miƙewarsa sallallahu ta'ala alaihi sallam faƙulna sai muka ce ya rasulallah ya manza Allah inna ha janazatu yahudiyya ya rasulallah janaza ba yahudi ce janaza ba yahudi ce suna mamaki don sun ga abin bako har janaza ba yahudi ana miƙe mawa to wannan magana da suka yi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumul janazata faqumu ku dai kawai da kun ga janaza ku tashi da kun ga janaza ku tashi mana ba la'akari da ta musulmi ce ko ta wanda ba musulmi ce mana ta ba yahudi ce wanda daga ƙarshe na babin za mu ji irin huskoki da ta'alil dalili na watan miƙewa saboda janazar bai hudu fuskoki ne da yawa to wannan shi ne za mu ji su insha Allah
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن هليف وقيس بن سعد قائدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليس النبص
حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا أمر بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا والحديث آدم بن أبي ياسر كذا تدمن جيمة البخاري آدم بن أبي ياسر قال حدثنا أمر بن مرة إيش أمر بن مرة هذا تدمن قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى إيش ناجي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال يا كان سهل بن حنيف ya ce sahabin hunaifin ya zama wa kaisu bin sa'adin da kaisu bin sa'adin su biyu dinnan sun zama ƙa'idai bil qadisiyya suna zaune a qadisiyya famarru alaihi ma bi janaza sai aka shuɗe da su da janaza aka shuɗe da su a janaza ita qadisiyya madinatun saghira zatu nakhilin wa biya wato wani binni ne wanda yake mai watan yawan dabinai kuma yana da yawan ruwaiwai mana yana da gulan bai da yawa shi kadisiya har na rake yaki an yi wanda yake mashuri faƙaɗin kadisiya to shi ne ba ya ce suna zaune kadisiya famar ruwa da imami janaza sai aka shirya da janaza kusa da su shi sa'adun hunaifin da kai su musati sai aka wuce da janaza a gaban su haka ko a kusa da su faƙala sai suka miƙe faɗila lahuma sai aka ce da su inna min ahlil ardi wannan janaza da kuke gani ta kafir amanat ahlil zimma shine ahlil ardi kafirin da ake da amana da su sune ahlil ardi ay min ahlil zimma waɗanda ake da amana da su sune kafir amana faƙala sai sa'adubin hudaifin da kai su musa'adin sai suka ba su amsa inna nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce eh haka ne amma dai inna nabiyyi haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam rabbihi janazatu an shuɗe da janaza bihi da shi ko janazatun janaza ibarar ta shuɗe bihi da shi to da janazar nan ta shuɗe da shi faɗa masu yin ba Allah ta shi faƙila da wasu aka ce da shi inda ya janazatu yahudi ai janazar ba yahudi ce faƙala sai mun ba Allah ce to in janazar ba yahudi ce ba alaisat nafsan ba rai bace ta ba rai bace mai numfashi mai motsi mai kai da komo mai yin aiki amma yau ta zamo ba ta iya wannan abin saboda rayuwar ta fita tunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya ma rayuwa ne don haka ana fahimtar addinin musulunci addini ne na tausaya ma rayuwa har wadda ba ta musulmi ba har wadda ba ta musulmi ba wata addinin musulunci na tausaya ba rayuwa kuma annabi sallallahu ta'ala wasallam yana tausar rayuwa wadda bata musulmi ba don haka wasu suke lissafa wannan hadisi daga cikin irin kyakkyawar mu'amala wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kaga nan ita kanta insaniya mutuntaka tana da kima shi kanshi ɗan adam na da ƙima a musulunci a ajiye maganar musulmi ko ba musulmi zaman shi ɗan adam yana da wani girma yana da wata ƙima da musulunci ya ba shi bigaddin nasar ba tare da kallon musulmi ba ko ba musulmi wannan ƙima ta insani ya yarda ita to ita ce manzo Allah sallallahu alaihi yadi ba kasancewar shi mutum alaysa nafsan masu Allah su zama ce ba rayuwa bacci a nan ba rayuwa bacci ai za a tausaya kaga daga cikin fuskokin tashi tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi girmamawa ga insani girmamawa ga insani da tausaya wa insaniya kamar yadda wani wuri can gaba za a ci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai ce daga dalilan miƙewa daga dalilin miki a kada wani dalili da ko biyu da akwai wasu daga dalilan shi ne annabi sallallahu ya tashi a firgice ya miƙe sai a firgice saboda nuna firgici da razanin mutuwa kuma nuna firgici da razanin mutuwa nuna firgici ne da razani ga zunar kiyama wanda ya yi imanin kiyama shi ne ke ganin to ga rayuwa nan ta tafi ta koma ga Allah kamar yadda mu zan koma ga Allah wata rana duk gaba ɗaya sa a haɗa mu a gaban Allah ya mana hisabi a ga wannan duka wannan firgicin sai sa mu ga Allah miki sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin akwai inda yace ai ita wata mutuwa firgici ce razani ce eh tana da firgici tana da razani innal mauta faza mutuwa firgici ce razani ce shi ma hadisin jarir da abdullahi na sani to قال أبو حمزة الأعمش الأمر لمن أبي قال كنت مع قيس وسهل رضي الله تعالى عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشعبي أن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان الجنازة وقال أبو حمزة أبو حمزة يتي كاغون تعليقي ولي وصل من تعليقي يتي أبو معين يا وصل من تعليقي أن الأعمش يا كبودة قامش أن أمرين يا كبودة أمر أن ابن أبي ليلى يا كبودة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال abin da ya ce kuntu ma kaisin wa sahlin radiyallahu ta'ala anhu yace na zamo tare da kaisu e wancan wanda muka gabatar da kaisu bin sa'id kenan wa sahlin da kuma sahlin bin hunayf wancan da muka gabatar da shi kenan qala yace kuntu ma kaisin wa sahlin radiyallahu ta'ala anhu fa qala sai suka ce kunna ma annabi sallallahu ta'ala wasallam muna tare da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam har zuwa ƙarshen hadisin har yi zaune hadisin ma'ana sai aka wuce da janaza cikon shi wancan hadisin da ya kawo shi ta wata hanya ya ce kenan in an an cika sai ce kuma na nabi sallallahu alaihi wasallam famarrat bihi janazatu famarrat bihi janazatu faqa sai janaza ta wuce gaban shi ko ta wuce dab da shi manzo Allah ya tashi sai aka ce da shi innaha janazatu yahudiyyin ai janaza bai wuce ce rasulullah qala alaihi sallallahu alaihi sai ce to in janazar bai yahudi ce fa yahudi ba rayuwa ba ce da aka wannan mu'amala da maza Allah su kasar da ke yi da waɗanda ba musulmi ba ya ishi musulmi wa'azi su gano cewa Allah ya shirya yadda za a yi mu'amala da kowa a wanda ba musulmi ba kai musulmi ya za ka yi mu'amala da shi annabi sallallahu alaihi da kyakkyawan mu'amala tsakanin su da wanda ba musulmi ba yahudawa in ba kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zama manzo Allah ba zai dauki sulken shi bai je wajen bai yahudi ya jinginar da shi ya an so tiyoyi ko ya aika a jinginar da shi a an so tiyoyin abinci ko dan iyalin shi ko dan ba wani mabaracin da ya zo yi bara wajen shi kaga in ba kyakkyawar hulɗa ba zaman lafiya ba za ka kaga kaga yau wanda ya ce bai zama lafiya da waɗanda ba musulmi ba inda ba su musulmin nan suka ƙi zaman lafiya ba wanda ba musulmin ba suka ƙi zaman lafiya to ba yadda za a yi musulmi ya ce bai zama lafiya da wanda ba musulmi ba saboda abin koyi mu gaba ki ɗaya sai na rasulullah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama lafiya da wanda ba musulmi ba kuma saboda kikkiawan mu'amala su dauko kyauta su ba manzo Allah su dauko kyauta su ba manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu wata rana mun karanta sha'ani annabi sallallahu alaihi an aiko masa da kyautar riguna na alhariri kuma za Allah ya haramta sa alhariri kuma Allah ne ya haramta amma sai dauki daya ya ba sidna umar sidna umar ta sai ce rasulullahi in rigar da na ce ba ya dace ka sa ta saboda zuwan baki ka ce wanda bai da rabo a lahira ke sa irin wannan wanda bai da rabo a lahira ke sa irin wannan kuma ya rasu lahi za ka bani kyauta to ban gane wannan karatu ba sai mun Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce to ai ko da aka ce ko da na baka bance ka sa ba na dai baka kyauta don haka ka iya ba wani ka iya sayarwa ka iya komi don haka sai ya aika ma wani li ummin shi a makka kana mushrikan kafin ya musulunta mushriki ne sai na umaru ya aika mashi kaga fi nafsi lokacin musulunci bai hana ka yi zumunci da yan uwanka waɗanda ba musulmi ba don ga sai na umaru ya aika ma ɗan uwansa wanda ba musulmi ba tufafi mai tsada wanda su haramta musu sa amma ya ba wani tufafi mai tsada haka kuma fi nafsi lokacin ana fahimtar kyakkyawan mu'amalar musulunci da wanda ba musulmi ba karɓar kyautar da maza Allah ya cuta shi ba karɓar kyautar da maza Allah har abin da yake haram a addini wajen sawa amma maza Allah bai cewa mu ba mu karɓa saboda karɓar su ya bace saboda kikkyawar amana irin su ya bace za su ji zafi za su ƙara nisa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wanda kullum abin da yake so a yi kusa da shi a yi kusa da musulunci a yi ta karanta halaye na addinin musulunci to shi ne annabi sassan ci alaihi sallamsa wannan ba rayuwa ba ce
babu kaunin bayyiti wa huwa ala jinazati ka
to gamu babu hamlin rijalin jinazata dunin nisa'i وقال زكريا زكريا جاء الشعبي دغ شعبي عن ابي ليلى دغ ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى كان ابو مسعود وقيس يقوم للجنازه ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى ce abu mas'ud eh uqbatun amr al-ansari sunan shi ke ga abu mas'ud al-kunya ce eh abu mas'ud al-kunya ce uqbatun amr al-ansari shine sunan shi to mas'ud din nan wa qaisun da kaisun musa'ad wancan da muka gabatar kana sun zama ko kana sun zama mai koma ne bil janaza suna tashi in sun gaba rushe ga janaza duk wanda yana karanta da dai waton tashi akan jinaza waton duk gaba ke da da kuma tabbai yahudi
babu hamdin rijal jinazata dunan nisa babu hamdin rijalil jinaza ta dunan nisa wannan babu shi kuma yana magana akan su wane ne ke daukar janaza makara maza ko mata sai ce a maza ke dauka dunan nisa babban da mata maza ke dauka ban da mata amma fanan in ɗaya za akwai maza amma irin tsagurin matan ne kadai ba komi su ɗauka haka abinda ya sa aka ce ban da mata saboda in mata suka ɗauki janaza to za su yi cuɗanya fada sauran maza masu bakiya to cuɗanya su da maza haramun to ba zai halitta ba don neman lada kuma aikata haramun sannan kuma in mace duk wanda zai ɗauki wani abu a kafa da shi haka sai a ɗaga hammata shi sai an gani to ita mace kullu ha auratu dukkan ta al'aura ce don haka kaga ba za ta dace da ɗauka ba za ta dace da ɗauka ba don gudun gomuzu da maza za ta dace da ɗauka ba amma bisa kan lalura idan ba mai ɗauka ba kamar tsoffi ne mazan tsoffi ne ba su yawa ko mazan marasa lafiya ne ba su yawa iyakarsu su a yi sallah da su amma tsofaffi ne kamar a wajen tafiya ko a wani wuri ko da sauransu ne wannan shi zai iya bada damar matan su yi dauka amma inda ya ga masa masu iya dauka to mata ba za su ɗauki jinaza ba don aka ci babu hamdar rijalin jinaza ta dunan nisa wannan babu yana magana kan daukar jinaza na mata mata su ɗauki jinaza maza su ɗauki jinaza dunan nisa iban da mata
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد البقري عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واكملها الرجال على اعمالهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها أين يذهبون أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صيحة
lasa'ika kuma wannan kamar cikin badurdin aini rahimahullah ya kawo watan hadisin da abu a layatar ta kan asu malikin rabin labarin anasu ya ci wata rana an fito da janaza kharij na rasul da sallallahu alaihi wasallam mun fito tare da manzon Allah sallallahu wato cikin janaza to fara anasu wata sai manzon Allah ya ga su mata haka gefe sai ya ce atahmillu ko kuna dauka ko kuna dauka qala qulna la sai suka ce a'a qala atadfannahu to za ku bi shi binne shi za ku rufe shi kusa shi kamari ƙulla la suka ce a ƙalafar ci ina ma'azuratin ƙairi majurat ba ƙairi majurat ce to shi kenan ku koma ku kawai fatan ma'azurat kuna masu daure zari kawai da zannu ƙairi majurat ɗaga ta ku ciro ba ana ba su ladar rakiya ba wannan ɗaukar wata lada ce wadda su wasu da ita to wannan sai ya zamo daga cikin dalilin aka ce li annar rijala aqwali dalika wan nisa'u dha'ifatu maza sun fi karfi a wannan fagen mata suna da rauni to kaga ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan farji ila ma'zuratin ma'zuratin ghayr ma'zurat to wannan ya nuna aikin maza ne ba na mata ba kuma za su yi gomozo in suka yi gomozo za ta yi kusa da maza kusanci da maza fitina ne da sana abdulaziz bin abdullahi kala da sanar laisu a sayidin al-mahduri an abi annahu sami'a ba sayidin al-khudri radiyallahu al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعقا wannan hadisi abdul aziz ibn abdullah ya zantar da mu inji imam bukhari ya ce kala haddasana laisu laisu musa ya zantar da mu an sa'idin ya karbo daga sa'idin al-maqburi an abihi ya karbo daga baban shi annahu sami'a aba sa'idin al-khudriyya annahu sami'a aba sa'idin al-khudriyya haqiqa da abu sa'id al-khudri idan Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba hakika maiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan wudi a tili jinazatu idan an ajiye jinaza idan an ajiye jinaza ya ce wata malahar jaru kuma sai maza suka ɗauke ta kaga maza suka ɗauke ta tun nan maza lafaɗi suwa ke ɗauka sai aka ce tan aka fahimci suwa ke ɗaukar jinaza a maza ke ɗauka saboda wata malhar rijalu ala arafihim a bisa wuyayen su ma na kafaɗinsu fa in kanat salihatan alat qaddimuni idan ta zamo ita janazar ta kware ce mutumin kware ne ya mutu qalat sai janazar ta ce qaddimuni maza maza ne ku yi sauri ku kai ni maza maza ku yi sauri ku kai ni ya nasu ya shiga rahmar ubangiji domin cikin kurkuku yake ita duniya kurkuku ce ta mai imani kurkuku ce ta mai imani haka duk daɗi da daula da farin ciki da yake ciki to an zan kurkuku a san kurkuku babu mana kurkuku babu watan jin daɗin rayuwa babu na sha'i duk ba wani to haka duniya take to shi ne ce ƙaddimuni ku gabatar da niwa in ka na tukai wasu alihatin in kuma ba ta ƙware ba ce ma'ana mutumin ba na ƙware ba ne mugun mutum ne alat abinda jinazan ta ke cewa ya wai laha ya kai canta ainihin yadda haku da biya ina za su da ita ina za su da ita ne ina za su da ita saboda mi saboda ta san inda za a da ita za a da ita cikin azaba ne da aka suka ce ainihin haku na biya ina za su tafi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insana komi komi yana jin sautin wannan jinazar tana cewa qaddimuni idan kana saliha ko kuma a'a watan ya wailaha aina yadhhabuna biha in kanat ghayra saliha in ba ta kore bace to wannan maganganu to duka watan suna ji komi na ji yace waye bai ji illa da insara mutum ne kaɗai bai ji mutum ne kaɗai bai ji walau sami a hukula sa'ika da ya ji wannan ƙara na sa'ika da ya mutu aka ce na sa'ika da ya mutu mana da rayuwar shi ta aka ta saboda wannan ƙara iya ya wailaha ainihin haru na biha ya wailaha ainihin haru na biha wannan
باب الصفات بالجنازة babu surat bil jinaza wannan babu yana magana akan gaugawa da janaza in an dauko janaza ba a tafiya da baba sai dai in yanayi ya ba a haka saboda tsananin taro da cunkoso amma abin da ake so ya zamo an dauko da harrakawa mana harrakawa da dan sauri da sauri abin da ake so kenan a ɗauko ta da sauri ba kuma cewa aka yi gudu ba ba kuma a yi tafiya ba irin wadda aka saba a da sauri dai wannan babu yana magana a kan wannan sauri وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال ذله قريبا منها
وقال أنس رضي الله تعالى عنه أنتم مشيئون فمشوا بين يديها وخلفها عن يمينها وعن شمالها فقال غيره قريبا منها wannan hadisi wata an su malikin ya zanta da rabiyar anhu yadda Allah tabbata gare shi watan in an lura nan imamu bukhari ta aliki ne bai ce wayar waita gare shi ba shi ma ya ji da gawa shi ma ya ji da gawa har a tuke da wannan babban sahabi a nusa babban da sauran an su malik kaga babu isnadi shine ta aliki to da ma ta aliki ta imamu bukhari kuma da aka sami aka sha bayanin su in ka gaya taliki to in ma dai ɗaya hannuwa guda ko dai can baya inda aka rutu ya yi wasilin hadisin nan ma'ana kawo shi da isnadin shi don haka yanzu sai ya wadatu gabarin kawo shi ko kuma a nan gaba zai kawo shi da isnadin shi ma'ana zai yi wasilin shi don haka yanzu sai ya wadatu ba sai ya kawo isnadin nashi bai yanzu ko kuma a'a wani littafi mutabari kamar a ce imam muslim imamun nasa'i ko tirmizi ko imam ahmad ko kuma abubakar ibn abi shayba ko wani daga cikinsu ya kawo don haka watan watan an bibiyi wannan ta'aliki an same shi garau bar ibn abi shayba ya kawo shi ko abu bayan ko wani da sauransu da cikin littattafai mutabarai to ka ji abin da ba da su kai bincike saboda haka wannan taliki ne imam bukhari ne cewa qala anas radiyallahu ta'ala idan Allah tabbata ga sayyidina anas ya ce antum mushayyibuna ku fa masu rakiya ne ku fa masu rakiya ne da kuma shubai ne dai ba abinda ake so a sa janazar tsakiya fam shubai ne dai ha wasu su shiga gaba suna can gaba sannan wa khalfaha ko su tsaya baya suna yi rakiya wa an yaminiha wasu kuma a dama suna rakiya wa an shimaliha wasu a hagu suna rakiya wannan shine ka'idar raka jinaza sai zama an sata a tsakiya kuma ba su aine su da ita wanda suka yi gaba nan kasu ba ta tazara waɗanda suka tsaya baya kasu zama a tsakanin su akwai tazara waɗanda suke gefe kasu zama tsakaninsu da ita a gefen dama akwai tazara a ana so su zama dai kusa da kusa jinaza ana tafiya zo zo zo wanda suke dama da hagu zo zo zo su kuma waɗancan ba su yi nisa ba balle su yi ma jinazar nisa na baya kuma ba su da ba su taƙaita ba balle jinazar ta yi musu nisa zama da ana da kusa da kusa wa ƙala bai ruhu ƙariban min ha to kaji kusa da kusa da kenan wairu waninsa shi ne watan kasancen ya ce watan famshu bai ne liha wa karfa wa an yi miniha wa an shi na liha wairu wa kala wairu waninsa wane ne wanin nasa sai ce abdullahi ibn abdurrahman ibn kurdin ana jin abdullahi ibn abdurrahman ibn kurdin ne radiyallahu anhu kamar yadda sai ibn mansurin ya hakaitu ya ce watan ɓalin ci shaida abdurrahman da kurdin janarata abdurrahman da kurdin ya halarci janara fara nasa da ƙaddam sai ga wasu mutane can sun gabata sun yi nisa su su yi mai janazar nisa ba a kare ne ista'akaru su kuma ɗin su yi jinkiri janazar ta musu nisa kaga ba wanda yake kusa da ita don haka ba a marabin janazar sai ce to amma aji jinar a aji yadda ya dace a yi tafiyar ba haka ake ba waɗancan sun yi nisa sun tafi sun yi ma janaza nisa su kuma waɗannan na baya janazar ta tafi ta musu nisa su kuma sun yi jinkiri suna can baya janazar ta musu nisa don haka sai umarni bin hijarar da duwatsu ya ce a jefa nan a jefa su dawo aka dawo wanda suka yi gabar da nisa suka dawo waɗanda aka wuce su da nisa su kuma suka ci musu ta su ma haka nan waɗanda suke damu da hawa hatta ci ta sai da aka taru na gaba suna dabda janaza na baya suna dabda janaza na dama suna dabda janaza na hagu suna dabda janaza sannan ce to a ɗauka a ɗauka kaga ya faɗi yadda ma ake rakiyar kar a ba ta tazara kuma kar a bari ta ba da tazara ga wanda suke bayan ta to
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها وان يك سوى ذلك فشر تدعونه ان يقابلكم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن الزهري عن الزهري كوكما كنا نجد من الزهري ومن حفظنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اسرقوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمها اليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه أركابكم wannan hadisi Ali ibn Abdullah al-Madini ya zantar da mu qala ji hadisna Sufyan yace Sufyan ya zantar da mu fatan Sufyan ibn Uyayna shine ana Sufyan ya zantar da mu shine Sufyan ibn Uyayna qala yace hadisna ba al-Zuhri mun haddato shi mun kiyaye shi daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an sayi domin musayyiri ko musayyiri duk mun karanta shi can baya amma dai musayyiri fatan yaji yadda aka ji mamu siri ya ce dukkan musayyir to da fata ake karanta shi in ba abu sa'irin ba in ba sa'irin musayyiri ba shi wannan shi ke da wasu koki biyu ya tuna makaranta to shi ne ci ana bai wariyar an karbo daga mai wurin ranar sai ibn musayyib ya karbo daga mai wurin radiyallahu anhu idan Allah ta fita gare shi an annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce asri bil janazat bi gaba da janaza ai kun dauko ba a dile ba a tsayawa a suku suku fa in taku salihatan in tazamtaku taku kaga an shafe nuni ai ta kunne ko ta kunu aslinta to ta kunu aka ce ta ku bayan shahararwar kuma ta shahararwar za ka amin mubarak likana mun jazim ta zafi nunun wahwa haskun baltuzim ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حسب ملتزم watan mudari'in kana kuma in yazo halin jazma ana shafe nuninsa amma shafe ba dole ba wa in taku hasanatan yudha'iha wa yu'ti min ladunhu ajran azima wa in taku ay takunni wa in taku darishi fa in taku salihatan in jinazan nan ta kware ce mutumin kirki ne fakhairu tuqaddimuna ilayhi kuna gabatar da ita ne zuwa ga alkhairi shi wanda duk aka tasan alkhairi ai su ai dile bai su a jinkiri wanda aka tasan aka tasan da shi zuwa ga alkhairi an tasan alkhairi da shi to ya masu ya kai ga alkhairi yace wa in taku siwa zalika in ba salihan bace kawai fajirar janaza ce fasharru tadawuna ru'ar rikabikum to shi ne hukuncin sauri a kai shi ne mun ji hukunci ko fuskar sauri a kai shi saboda in na kirki ne to maza maza ya sadu alheri shi alheri na cin nasarar shi to shi ma in na banza ne janazatu sharrin ne to kuma an ce maza maza shi ma a tafi da shi to me fuskar maza maza ne ko da ku yi sauri ku rabu da kaya shi ne ma fasharrun tada'unahu an riƙa sharri ne kuke ɗauke da shi ku yi mazamazan ku raba wuyayenku da wannan sharar shi ne hukuncin gaugawa da ke ciki Allah akbar in alkhai in ta zamo ta kwarai fakhairun tuqaddimu na halilai ai kuna sauri ne ku gabatar da ita zuwa ga alkhairi alkhairi ne kuke sauri ku gabatar da ita shi kaga fuskan yin saurin kenan dalilin yin saurin kenan to in ba ta in ba ta kwarai bace ma kuma an ce ai sauri ita ma yace fa sharru ai sharri ne kuke dauke da shi don haka maza maza tad'ulahu arrikabu kuma zama za ku sauke shi gabarin wuya ne fal yazu billah la tsare mu